نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله يومنا شاشدة قوة ذو القادة جراء النبي صلى الله عليه وسلم 1446 wanda ya daidai da 14 ga watan biyar shekara ta 2025 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulogul maram min adillatil ahkam muna cikin babu haddi sariqa umaran yace wa an jabirin radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع رواه أحمد والأربعة وصحاه الترمذي وابن حبان an karba hadisi daga Jabir Allah ya kara masa yarda shi kuma ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam قال yace laisa ala kha'inin babu akan mutunan da yayi ha'inci wala muhtalisin ko kuma mutunan da ya dauki abu dauka ne yayi ba inda ake ajiya ba ba cikin ajiya ya dauki abin ba daukewa wala muntahibin kuma babu lahi akan wanda ya kwaci wanda ya kawo hari ya kwaci abu katon dukkan waɗannan ba a yanke masa hannu babu yanke hannu a cikin waɗannan ba a yanke hannu cikin cin amana ha'inci idan mutum ya ha'inci ya yi cuta ba na ka zo kama wani wayo ka an shi mai abu a shi ne ha'inci ko yaudara zamba cikin aminci sai dai ba mutum ukuba daban amma ba za a yanke wa mutum hannu ba ko kuma mutumin da ya zo ya ɗauke abu ɗauka ya yi ba sata ba muna ganewa ko dama ran da mun karanta muka ce sata shine ka ɗauki abu inda aka ɓoye shi inda yake tsare yake kama aljihun mutum na gaba ko na baya ko na gefe ta aljihun gaba ɗaya wurin ashiya ne haka ne ko amma mutum ya zo ya aje salular shi ya kwanta ya aje ta haka kaga bai aje ta wurin da yake wurin ajiya ba in haka to wannan shi yake ce ma dauka dan mutum ya zo ya dauki irin wannan baya da hukunci na yanke hannu sai dai an kashi wurin alkali alkali zai diba ya ga hukuncin da ya dace da shi in caccada mai bulala za yi in tara za yi mashi abinda dai amma dai ba za a yanke mai hannu haka ma mutunan da kana waya zo ya hige ko kuma kana busa motar ya zo ya tare ka ya tare ka misali ya zo ya jejjera wasu kunkayi kana tsayawa ka dan kauce sai ya taso ma ya gwada ma adda ce ko ka bani motar ko in daddace ka nan wurin ka ce ka kwace ne wannan domin mi hari ya kawo ya anshe maka abin hawa ko ya gwada ma abin da ga ce kawo abin da ke ga hannunka kawo kawo in maza kawo a shi ma wannan kwace ne sata shi ne ka ɗauki abu inda aka adana shi waɗannan duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato babu yanke hannu a cikin kowane ɗaya cikin su rawahu ahmad hadisi ne wanda imam ahmad ya rawaito shi wal arba'a da kuma malamai guda hudu wa sahu tirmidhi kuma imam tirmidhi ma ya inganta shi ibn hibban da kuma ibn hibban waɗannan dukkan su hadisi ya nuna wato babu laifi a kansu na yanke hannu sai dai sun yi laifi cin amana baya da kyau alkhiyana haramun ne kuma alama ce daga cikin alamomin munafici dabi'a ce muguwa nam yasa eh dauka ne ikhtilasu sai in ɗakin ka ne in cikin ɗakin ka ne sata ce ko cikin gidan ka duk sata ce me ya shigo da shi cikin gidan amma haka dai masallaci ba wurin ashiyar ka bane abinda ake in barawo ya sata masallaci kayan masallaci amma salula ba kayan masallaci wace kayan ka ce ko ba haka ba masallaci ba wurin ajiyar salula bane amma kayan masallaci su da manan suke tafukan masallaci bankokin masallaci ƙur'anai da sauran wasu kayayyaki da su na'urorin abin nan waɗanda waɗanda suke kawo sauti ofar da lasfika waɗannan duka kayan masallaci ne kuma nan wurin da aka ajiye su nan ne wurin ajiye su in barawo ya taɓa daga cikinsu to ya yi sata amma kayan mutane da suka shigo da su ko da ka ka dauko takalmi ka sanyo su cikin masallaci ba wurin ajiye su bane saboda mi ba wurin su bane da an jima tsahita kake da su ba nan suke kwana ba Allah ya sa mu dace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan duka babu hukunci akan su na yanke hannu amma akwai hukunci akan su wanda ya dace da su da aka ce babu yanke hannu to akwai mi akwai horo wanda ainihi wato wurin hukunci za yi musu zai diba ya ga abin da ya dace da su Allah ya samu dace hadisi na gaba wa rafi ibn khadijin radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر رواه المذكورون وصعاه أيضا الترمذي وابن حبان وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه an karbo hadisi daga rafi'u dan khadij Allah ya kara mashi yarda qala yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la qata fi thamarin ba yanke hannu a cikin ciraddiyen itace mangwaro ko lemu ko dabino ko gwaba duk ɗaya itacen da ka cire su to ba za a yanke maka hannu ba a ranar ka cire mangwaro ka shiga gonan mutane ka cire mangwaro mana ai ka ga mangwaro akan uwar shi da yake sarkahe nan ba ajiya ba ce muna ganewa to ba a yanke hannu don barawa ya ciro ya ci mutum ya cira ya ci ba a ci mai ya yi sata kuna ganewa ko da bino ka ciro dan ka ci ba sata bane saboda ba za ka yi ba za ka yi cin abinda zai kai a yanke maka hannu ba ko ba haka ba gandan mangwaro ƙwaryar mangwaro nawa take ha to kusa ita ce rubu dina kana ta take kana ita yi mangwaron jika goma yana canyewa a gani ziccinka an kaci kwara uku garefe manya shi kenan sai ka ji damin ya ishe ka ka gani in ba ka yi cin uku haka cikinka da ya cika da ya ginshe ka in gwaba ce ma haka nan in dabino ne shi ma ba ka yi cin da jika goma ko yana ciwa a gani bakinka ciwo zai da yadda ka ci da binan dala ɗari zuwa jika in yunwa kake ji shi ma shi kenan za ka ji ka ƙoshi da saboda haka nan babu yanke hannu amma ɗaukar kayan da ba a baka ba ne muna ganewa ko? ɗaukar kaya ne wanda ba a baka ba amma ba yanke hannu a ciki kayan mutane ne yana da kyau ka nemi izini a ciki amma kuma dalilai sun zo suna nuna cewa dan ɗaukar ire-iren waɗannan abubuwan da za ka ci gaba kinka ka tahiyar ka wannan a babu laifi a cikin shi da da laifi yake in wani zo shi ma ya kira kowa don da ya biyo sai ya kira kaga in aka yi na aka kwana sai kaga to shi ne Tola kafa fi samarin ba a yanke hannu a cikin ɗiyan itace, wanda aka cira ga uwayensu. Wala kasarin haka ma babu yanke hannu a cikin wato kasar. Kasar wato wani kwalshi ne, wani tuwo ne da yake cikin iccen dabino. Muna ganewa, cikin iccen dabino yake. naka sare iccen da bino ya zama ku tuturo to cike zaka gani mi akwai wani abu kamar kwalshi dadi ke gare shi duk cikin iccen da bino akwai shi to shi ake ce ma kasar laraba suna ce mai jummar kwalshi ne dadi ke gare shi zaki to da bino ne fa da bino aka samu kwalshi cikin shi yake nan dadi ke gare shi kuma larabawa haka in suka dade da iccen da bino suna sarewa mutanen da yake da itacen dabino cikin gonar shi da yawa to in ya ga wani icen ya tsuwa yana yi sare shi don ya ci wannan abu kuma ya zo ya taraba mutane har ma yana saidawa shi ne aka rawaito wato usama dan zaidu mahaifiyar shi a wata rana ta ce tana son shi kuma lokacin itacen dabino sun yi tsada duk guda ɗaya yana wajen dirhami dubu iccen dabino ɗaya ta ce wannan kwalishin take so yana da dabinai cikin gonar shi da ya ce asara guda mutane suka yi ta magana ya kai ka sare iccen dabino ya ce mahaifiyata mahaifiyata ta gaya mana tana so ni ko ba za ta taba tambaya ta abu inda yana da shi sai na mata shi kada ka yi sa aka sare da bina aka cire kwalshi aka kai mata yace in dai ta tambaye na abinda nake da hali to sai na mata shi an ce akwai kyautata ma uwa gare shi dole ne kyautata ma uwa mutumin da ya zama cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan gida ne ɗan lelan gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallam haka ai dole ne mutum ya kyautata kazan na gidan da ake kyautata ma duk wani wanda Allah ya ce a kyautata ma kaga dole ka koya to haka shi ma wannan jummar din mana wannan kwalshin da ke cikin jikin iccen dabino shi ma ba a yanke hannun mutunan da ya dauke shi amma mutunan da ya zo iske yi ba ya ci shi ma ba a yanke mai hannu shi yake magana rawahul mazkuruna waɗanda aka gayi su suka rawaito shi mana nada su أحمد أربعة وصحاه أيضا الترمذي وابن حبان إمام الترمذي وابن حبان سوني سكا إنغانت wannan hadisi kamar da zai da suka inganta wancan wannan ma sun inganta shi hadisi na gaba wa an abi umayyah al-lakhzumi radiyallahu anhu qala أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت قال بلى فعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه فقال أستغفر الله وأتوب إليه فقال اللهم تب عليه ثلاثا أخرجه أبو داود واللفظ له وعمد والنسائي ورجاله ثقات malam yace wa na bi umayyah al-makhzumi radiyallahu ta'ala anhu an karba hadisi daga abi umayyah al-makhzumi radiyallahu anhu qal utiya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bilissin an zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da barawo kake ce malis suna ne daga cikin sunan barawo asariku sunan shi ne allisu ma sunan shi kade tarafa tirafan yayi furici cikakken furici mana ya yarda cikakkiyar yarda cewa yayi sata walam yujad ma'ahu mata'un amma ba a samu kayan da ya sata tare da shi ba amma ya yarda ya dauka ya salwantar da su ko ya saida su ko wani kudi ne ya je ya kashe wa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai ma ikhaluka sarakta ba ni tsammanin ka sata kai Ƙala bala ya ce, E, sata ne, na yi sata. Dama can, marwaice ya ce, Ƙare ta rafa a tirafin ya yarda. Za ka mazala ce mai maya ikwaluka, sarakta, ba ni tsammanin ka kayi sata, ƙala bala ya ce, Iya, sata ne. Ba haɗa alaihi marratai ne, sai manzala sallallahu Alaihi Wasallam ya sake gaya mai sau biyu, shi ma yana maimaita na cewa, E, na yi. aw thalathan ko kuma marwaji yayi shakku yace ko kuma ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so uku wato yana bai mai tamai yana cewa eh yayi sata fa amara bihi sai manzo Allah ya bada umarni da a tahi da shi a yanke mai hukunci to kofa sai aka yanke mai hannu waji abihi kuma sai aka dawo da shi cewa gashi dan manzo Allah ya shaida cewa an yanke mai hannun fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mai istaghfirillah ka roki Allah ya gafarta ma zunubin da kai na sata wa tub ilayhi kuma ka tuba zuwa ga Allah fa qala sai ce astaghfirullah barawan sai ce ina roƙon Allah gafara wa atubu ilayhi kuma ina tuba zuwa ga Allah fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma tub alaihi thalathan Allah ka karbi tuba akan shi har sau uku manzo Allah yana mai addu'a akhrajahu abu dauda wa labbu lahu abu dauda ya fitar da shi kuma lafazin nashi ne wa ahmad imam ahmad ma ya rawaito shi wa nasai da imam an-nasai wa rijaluhu thiqat mutanen shi amintattu ne waɗanda suka ruwaito wannan hadisi abinda hadisi yake nunawa idan aka kama mutum yayi sata to ana buƙatar a mai tambayoyi ma'ana ana buƙatar a shi daga bakin shi sata yi ko menene wani abin sata shi kai ana buƙatar haka kai tsaye ba a yanke mutum hukunci sai mutum ya yarda da cewa ya yi wannan laifin in sata ce sai mutum ya tabbatar da cewa ya yi sata ko da ga abin ga hannun mutum ana buƙatar saboda cikin adalcin musulunci musulunci ba ya zo ba domin kawai a ta yanke ma mutane hukunci ba sai an tsaya an tabbatar sai an yi bincike sai an yi tambayoyi wurin tambayoyin ya aka tabbatar da cewa mutum ya yi laifi shi kenan sai a yanke mai hukunci muna ganewa ko? to shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mashi har so uku ya manzala yana tambayin shi da gaske ka yi sata ya ce na yi sata haka nan ne ka yi sata yi kayan sata ya ce ɗanar sallallahu alaihi wasallam to aje a yanke mai hukunci kuma na hadisi yana nuna cewa hukunci yana iya zama kafara ga mutum amma in kana da kyawu kuma sai ka ƙara da wanka mana yanke ma hukunci kamar wannan hukunci yana sa Allah ya fi maka zulubin da ka aikata to amma duk da haka nan manzala ya ce mai istaghfirillah wa tub ilaihi roƙi Allah gafara abin da ka aikata kuma ka tuba zuwa ga Allah wa qala astaghfirullah wa tubu ilai domin koda mutum yana da kyawu kuma sai ya kara da da wanka dan ba ka wanka da kyawun ka dishewa za ka yi ka koma ka koma mummuna ko ba haka ba to amma asalin laifi in kai shi aka maka ukuba to yana zamantowa kafara gare ka aka hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna to amma duk da haka nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka roki Allah ya gafarta maka kuma ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala domin sai ka ƙara samun shiga wurin Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace wa akhrajahu al-hakim kuma imam al-hakim ya fitar da hadisin min hadisi abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu daga hadisi abu hurairah ta Allah ya kara mashi yarda fasaqahu sai ya kawo hadisin bi mu'tadin da abinda aka saba wa ƙala fihi kuma ya fara a cikin shi izhabu bihi ku tafi da shi faqta'uhu ku yanke mashi hannu thum mahsimuhu sa'annan ku nanake hannun da wuta aka yanke hannun to sai a sa sai a sa sai a samu wuta sai a sa ko kuma mai mai zahi sai a tsoma hannun ciki daidai wurin yankewa domin jinin ya tsaya wannan dabara ce irin ta mutanen da yanzu kuma haka yanke wa mutum hannu su likitoci sun san dabara da za su su ma wata allura wanda jinin za a yi tsayawa ko kuma ma allura a yanke hannun babu shinin ko ba haka ba kenan dai ana so saboda mi kan wurin ya zama rauni idan aka yanke ma barawo hannu duk da barawo ne ko an yanke ma hannu kuma za a tausaya mashi yawa za a tausaya mai amai abinda zai tsaye da zubar jinin hannun shi yawa wannan tausayi ne na addinin musulunci domin abinda ake so a raba ka a raba barawo da tsintsiya hannun shi da wuyan hannun ba so ake a kashe shi ba ba so ake a sanya cikin halin kakanuka yi ba so ake yi abin ya zama izina gare shi ya zama wa'azi gare shi to idan aka yanke aka kyale shi haka nan ya je can ya karata kaga abin yana iya zama rauni annan yana iya lalacewa gaba daya nan da ma gaba daya yana iya taba mai jiki yana iya zama kansar gare shi da shi yasa sai a sa wuta ko dai a samu wani abu na wuta mai zahi a aza wurin zahi bi bisa zahi kenan amma kuma wannan zahin da zahi giran nan ya yi sauki gare shi da zahin da zai dauka na wata da watanni hannun bai warke ba amma wannan da an yi shi shikenan jini ya tsaya kuma shikenan ciwon ma tsayawa zai Allah kyauta wa akhrajahu al-bazzar aidan kuma imam al-bazzar ma ya fitar da hadisin wa qala yace la basa bi isnadihi babu laifi wato da isnadin wannan hadisi mana isnadin hadisin ana iya ana iya aiki da shi Allah ya sa mu dace. Hadisi na gaba ba tambayi da yawa ko? Ha? Yawa. ba canza lokaci ba ko? takwas ake kira ko? da sauran wani mu ci gaba وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه an karba hadisi daga عبد الرحمن بن عوف Allah ya kara mashi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yaghramu as-sariqu barawo ba zai biya tara ba mana ba zai biya abin da ya sata ba idza uqima alaihi alhadd idan aka tsaida mai haddi mana aka yanke mai hannu to ba za a ce sai ya biya abin da ya sata ba in babu abin na kama barawo babu abin kaga can mun karanto an zo da barawo wurin manzo Allah wa laysa ma hu mata'un abin da ya dauka ba ya tare da shi ko sai manzala ce mai ma'i khaluka sarabta qala bala fa hada alayhi marratayn aw thalathan qala bala fa amara bihi wa qutiya abun baya tare da shi manzala ya ce kawo ko ko ko manzala ya ce sai ka biya ha bai ce ba kusa da aka haka kama barawo ba abin da ya sata tare da shi in da an yanke mai hannu to shi ke to ba zai biya mi ba ba zai biya abin da ya sata din nan ba shine la yaghramu sariqu barawo baya biyan tara baya biyan abin da ya sata idza uqima alaihi alhadd dan ba sai da mai haddi ba sai ya biya kenan ko to aka kama barawo ya tabbatar da ya saci abin amma yanzu abin ba tare da shi zai nuna ina ya kai shi yanzu zamanin mutum da ba yanke hannun ake ba sai ya biya rawahun nasa'i imamun nasa'i ya rawaito shi wa bayyana annahu munqati'un kuma ya bayyana cewa hadisi ne munqati wa qala abu hatim abu hatim yace huwa munkar yace shi hadisi ne munkar mana isnadin hadisi munkar ne ba shi hadisin ba mutanen da suka rawaito hadisin cikinsu akwai wani mai rauni hadisi munkar shine hadisin da mutane guda biyu suka rawaito shi muna ganewa wannan ingantacce ne malami ne gangariya mutumin kirki ya rawaito shi wannan kuma jabin malami ne wannan sai ya ruwaito abu shi kuma wanda yake jabu sai ya ruwaito abin da ya saba ma wannan to wanda ya saba sai a ce mai munkar muna gani ko shi kuma wanda mutumin kirki gangariyar malami mai tsoron Allah ya ruwaito sai a ce mai mahfuz muna fahimta shi kuma wanda wancan wanda bai kai ingancin shi ba ya rawaito to sai a ce mashi munkar na dole hanyoyi guda biyu ake samu na riwaya na akwai malami mai karfi nan ko malami mai rauni wanda malami mai karfi ya rawaito mahfuz wanda mai rauni ya rawaito munkar ba shi hadisin ne munkar ba abinda ke munkar wanda ya rawaito hadisin to sai ya mai da kama hadisin shi ma ya koma munkar saboda shi amma ba dan hadisin ba muna ganewa ko wannan kalmomi ne na ilimin hadisi dole sai mutum ya karance su zai iya gane su shine mai baikuniya ya ce wal munkarul fardu bihi rawin gadat ko والمنكر الذي فرض به راو غدا abin da yake cewa hadisi munkar shine hadisin da wato mutum guda ya kadaita da riwayar shi wanda ya saba ma sauran mutanen da sun yi shi cikin baikuniya baikuniya littafi ne na mustala da dan kararrami sun kasa shi gaba cikin wata biyu sai ka harrace shi domin takarda biyu ce zuwa takarda uku cikin wata biyu ka har da ce kullum ka ɗauki shedara ɗaya kullum shedara ɗaya kullum shedara ɗaya cikin wata biyu ka har da ce ba tare da ka ba kanka wahala ba kuna ganewa lokacin muna sudan ba aiki da yawa abubuwa komi kana iya yi rana ɗaya na har da ce littafin nan rana ɗaya wanda nake magana sai an yi wata rana ɗaya na har da ce shi ba komi ba inda kake zuwa sai ka yi ni kana karatu ba wanda zai ma magana kun ba ka tunanin ma ka je wani wuri na zaka garin ya ma girma da yawa ko a ce ya matse ba ka san ina zaka ba ba ka da ɗan uwa ba ka da wa ba ka da kani abokan ka duk suna nan inda kake to ina zaka ga aljihu babu komi bare ka dan shiga gari ka dan ka dan sarara haka ba yi wa kudin mota ma na taxi ba ka da a dole ka zana yi ta karata rana ɗaya na har da shi daga sa zuwa bayan sallar isha'i na gama ko ba wai shi kadai ba ga karatun aji malamai na zuwa wannan hita wannan hita wannan shiga wannan hita amma kuma Allah ya taimake ni zuwa magariba bayan sallar isha'i na har da shi da sauraka wanda kuma yanzu shi nan yake dan gari ne da iyali da komi kaga ai shi yana bukata ya ba hankali in ya lallaba sai gaba ya ji littafi sai ya ma hausa in yace da karhi zai Allah ya samu dace hadisi na gaba mana yace wa Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhuma an karba hadisi daga Abdullahi da Amr dan Asa Allah ya kara masa yarda an Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila lalle shi manzo Allah an tambaye shi ani tamri al-mu'allaq daga dabinan da yake sarkahe ga iccen shi fa qala sai yace man asaba bihi duk wanda ya samu dabinan nan da bakin shi ya ci kenan min zi hajatin daga wanda yake da bukata ghayra muttakhidin khubnatan ba mai daukan wani dan buhu ba ko wata ɗan leda ba wanda za a koyewa ba ya hita da shi daga gonar ba fala shay alaihi babu komai akan shi bana ka zo kai suke da bino ga uwar shi ga ita shi ga abin nan kazan gishiwa yana fadawa kana tsinta kana ci to shikenan babu wani abu ka ɗauka ka canye saboda wanda ka ci da baki ne to fala shay'a alaihi babu komi ga mutum wa man kharaja bi shay'in minhu duk wanda ya fita da wani abu daga cikin shi mana ya doki wani abu wanda yake da muhimmanci yaran cika dan buhun shi yaga ba mai gadi ba kowa cika dan buhu ka dan kararrami inda yana iya tiya biyu tiya uku haka kaga ya wuce a ci kana shigowa gari zaka nemi masu saida haka saida kayan mutane ne falayin karamatu wal uquba to wannan mutunan sai ya biya kuma sai ya mai uquba kuna ganewa wanda ya ta da wani abu daga ciki ya ciccika aljihun shi misali falayin karama to sai ya biya wal uquba kuma sai ya mai tara sai ya biya kudin wannan dabinan da ya dauka sa'annan kuma sai an mai wata uquba sai alkali ya mai wata hukuma sai ya mai wani horo saboda ya dauki abin ya fita da shi wa man kharaja bi shay'in minhu wanda kuma ya dauki ya fita da wani abu daga cikin dabinan ba da an yuwiyahul jarinu bayan kwando ya riga ya tattara shi mana an tara cikin kwando ko an tara cikin buhu dan mutum ya zo ya diba hita da wani abu daga ciki fa balagha da ya ɗauki abin sai ya kai saman almijanni kudin garkuwa irin wannan wadda aka yanke maɓarawu rana ya ce mun karanta to abin da ya dauka na dabino sai ya kai ne sai ya kai wato kiman abin da ya kai wannan kudin na garkuwa ba alaihin katso to wannan mutum sai an yanke mai hannu ba na mutum ya yi ta da abin da bai kai a yanke hannu ba sai ya biya abin biya za yi sannan kuma mi adiba ga horon da ya kamata a mashi idan kuma abin da ka dauka ya kai a yanke hannu to sai an yanke hannu ka na akwai halaccin mutum ya shiga cikin gona ya cire mangwara daya ya ci hita ya ci ko bi daidai sha ɗaya kakka hita da shi in ka hita sai ka biya mai gona zai cewa abin nan an ce guda biyu ka dauka to dala arba'in arba'in ke sai ka biya ni ba ni kuɗi na dala tamanin wanda ka dauka ka sha kwara dai kai saka ta yaka shi kenan amma ka dauka kai ta da shi sai ka biya to in kuma ya kai da yawa ka diba ka diba ka gaba mai hangenka da dalilin aljihunka gari yayi zahi kawai ka cika kuma abin sai ya kai mi sai ya kai inda za a yanke hannu to sai an yanke ma mutum hannu Allah ya kiyaye amin akhrajahu abu dawud abu dawud ya tada hadisin wanda sai da imamun nasa'i wa sawul hakim kuma imamul hakim ya inganta shi wallahu ta'ala alam bari mu tsaya haka kunna muka faɗa dai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka yayi mana Allah ka samu gyara na'am assalamu yake tambaya yace ba abin ga gare shi makwabci yana yayi gidan shi shi ma yana yi duka dai tare suke gida to wannan a ce abin ga itacen da ake sawa a yi zubi da shi to sai azaru da yau azaru ma da da katakai katakai to waɗannan.
sai shi makwabcin sai ya ce ma makwabcin shi bari in ara maka kai ma kai zubi haka nan kawai daga baka bani to yanzu shine yake tambaya ya ga shi mai wanda zai bashi wannan abin giya yake sai da ya ce wai in ya ɗauka ya amsa wannan abu na yayi aiki da su bai saba ba don saboda ya san abubuwan da yake samu ta hanyar giya ne tunda ya gani tunda sana'ar mutumin giya ce to sai ga kenan ya sayi wannan kaya da giya da kuɗin giya ke ya ga kuma ya ce shi zai amsa ya ce amfana da su
Mm, gaskiya mutum ne ya- ya- aka mai aiki na zubin gida na katakai da itace da komi to da ya kare sai ga makwabci shi ma za sai ce ma makwabcin to wurin baka an ara maka in ka kare ka maido mani to sai aka yi katari shi wanda zai ara wai to giya yake saida ko ko ya halitta ka karbi kayan shi ka yi amfani da su bai halitta ba bai kamata ba sai ka ka ce ka gode ce kai ma kana da tana da halin ka sai naka babu matsala sai da mu kawai na'am shike nan ba tambayin ba yawa ce alaikum salam
Malama ne na.
na akwai wannan ne Na'am.
eh Malama ne tambaya yace idan mutum ya yi sujada ji tasowa dunkule hannu za ku ba buɗewa za ku saboda ya ji wani cewa aka buɗe su aka tashi da yahudanci ne.
Subhanallah.
Yake so. Shi ne ke so a warware ne.
eh yana tambaya wai ah, idan aka yi sujada mutum zai tasowa daga sujada in za ya tashi don kule hannuwa yake yi ko ko bude hannuwa za ya tashi kowane mutum na yi yace ya ji an ce wai in aka taso aka bude hannuwa yahudanci ne koyi da yahudawa ne da musulunci ya zo da saukin ya kawo saukin kana so ah, sai ka dunkule in kana so kuma sai ka saki hannuwan ka bude su ka ka dogara da su ka tashi duk wanda kai daidai ne insha Allah addinin musulunci sauki ne kowane ya zo cikin sunna annabi in kana so sai ka dunkule ka yi kulliya ka ka tashi in kana so kuma sai ka bude hannuwanka ka saki tafin hannunka ka tashi akan shi babu laifi a cikin insha Allah na'am Na'am sai tambaya ta biyu mana wani watan da ake ciki wanda za su yi layya suna yin yanke farce da yin aski. To mata ma in za su yin layya suna yin haka ne da maza suka yi.
a yana tambaya cewa a wata mai kama ba wanga watan ba tukuna ai bai kama ba Na'am.
don cewa ai wannan watan mutane na layya ai ba cikin wanga wata ake layya ba watan layya bai kama ba a mutane in za su yi layya ba su aski kuma ba su yanke kwartunansu wai su ma mata haka nan ne in za su yi layya su ma za su yi irin yadda maza suke yi ba za su yi kitso ba kenan ba za su yanke farce ba da wannan a, malamai sun yi bayanai da dama wasu suna ganin hukuncin da ɗaya ne wurin kai wasu kuma suna ganin a ai kitso ba aski ba ne shi kitso tattara gashin ne a maida shi wuri guda ɗaya yana nan ba a zidda shi ba su kuma malamai suna ganin yawa wurin kitso ai gashi na zubewa ba dai ba aski ba ne kuma dalilin malamai cewa hadisin cewa falaya masanna ahadukum basharatahu wa sha'ratahu kan mutum ya taba gashin shi kuma kai ya taba fatar shi in kaga hadisi shi da ma ba magana aski yayi ba magana ce ta tabawa Oh, wanda ya aski ya taba gashin shi haka ma macen da aka mata kitso ita ba ta taba gashin ta saboda yana zuba amma dai inda ba sabani wuri yanke farcenta in laye za ta yi in laye za ta yi ba in mijinta za yi laye ba in mijinta za yi laye ba ita za ta yi ba ya ka wannan hukunci bai shayi ta ba amma in za ta yi laye to ba za ta yanke farcenta ba sa'an nan kuma ba za ta yi kitso ba shi ya yi dacewa gare ta kuma shi wannan hukunci kaman sunna ce mai ƙarfi muna ganewa ku ba wai an ce dole bane ba dole bane sai kai in dai kai to zaka samu lada in baka yi ba kuma ba zunubi zaka samu ba na'am eh ka rasa lada amma baka yi laifi ba shine kawai yannan sunna ce in mutum ya kiyaye ta bai yi askin ba bai yanke farce ba har zuwa ranar sallah da yanka dabba shi daga baya je ya askin shi kenan in kuma ka ci gaba da abin nan ɗaya ga wata biyu ga wata uku ga wata a jajibar ma ka yi askin ka ko kai wani abu ba ka yi laifin komi ba sai dai ka bar aiki da wannan sunna da shi ne kawai wallahu ta'ala alam bari a kira sallah
assalamu alaikum yawa alam wannan ma kamar kusan watan ke yace idan mutum ba zai laye ba ko irin yadda masu laye suke yi wajen bangaren azumi da wajen yanke farce shi ma yana ai haka ne samu lada haka nan
azumi eh kamar eh wanda ake yi na kaya ta yi mai mai kaya sai mai idi ba Mm, ba ba yi. yana tambaya ah, wanda ba zai layya ba ko shi ma zai yi koyi da masu yin layya yake yin aski yake yanke farce kuma ranar idi ya azumi wannan kame bakin da ake hasi an taso daga idi an yanka dabba a ci daga 'yan cikinta musamman anta shi wa- wa wa zai ba shi anta shi eh awa zai bashi saboda haka aski ba nashi bane dishin yin aski bai shaye shi ba saboda baya da abin da za yi da shi sai ya aske shi kawai in daga baya Allah ya kawo shi ke kuma ta yanke farjan shi in daga baya Allah ya kawo shi ke baya da laifi ranar idi kuma tun da sai ya samu abinci ya ci kawai sai yana da garanti na wani makwabcin shi ko na dan uwan shi ya je ko gidan shi ya san shi ma haka yake yi yana kawo baki har sai an yanka dabba an hiddo abin da ke cikin ta aka je aka soya ko gasawa to sai su ci tare in ya so sai in ya san kuma babu sai hakura amma dai hukuncin yana hawan mutunan da yake da abin layya ne yanzu kaman ah, in kasashen larabawa ne kaga kusan mutane duk mutanen unguwa za ka san taru wuri guda daya da wanda ya da wanda bai duk za a zanna a ci tare an taso daga idi a zuwa karhe sha biyu tun ma sha daya su laraba tun karhe takwas an kara sallah saboda su ba su da abubuwa irin namu ɗan farar riga ce mutum zai ba kawai ta ruwa nan ba wani shafa bai ba ba ruwan su ɗan mutum da zai hista sarari ka gan wani ma daga sallah asuba kawai sai ga ya tafi filin idi kawai da ya rigar shi da ka gane shi da ita kawai sai- ko kuma na kaga sai an ci kwalliya rakwatan kaya ga sunan kala kala canwa masara jabula wari baki ga sunan su kuma jama'a ga wuri tas A kowa kayan su iri ɗaya ne wannan da ya dogon riga ce to za ka ga tun sha ɗaya da rabi ma duk mutane sun ci nama inda tun takwas an taso to tun takwas an taso kuma kuma Allah ya sama mahautansu suna da saurin hida ki sauri ban taba ganin ma- mahauci mai mai saurin hida ba kamar na larabawa da ya yanke dabba cikin minti goma har ya hide ta gaba ɗaya ya gama da ya fasa cikin kawai sai a rataya ta haka kawai fata haka ake mata hu a shawo shi ke a yadda ta shi da kai da kawawa sai dai a tattara su a nade cikin fata a je kwandon shara a yadda ka zo ka iske kwandon shara ga sunan sai wari ba wani mutum da zai zai tsaya ya- ya babbake maka kai ya mai da shi ko fata duk ba su umarni da su aka cinye 'yan mintuttuka kaɗan Allah da gari banban kowa da yara al'adar shi yanzu mu abin da muke ganin aikin banza ne su wurin sabon kwarai ne yanzu kaga mu hata ba wanda za a yadda ta yawa amma ba kaso dai yaran ka san ɗauke ta ko shi mai hida ya ɗauki abin shi to ballantana sadaka za ka yi da ita kai da ƙawahuwa dama wannan yawa na gida ne inda ba wani roƙe ka ba kaga yana da bukata ka ce ka ba shi wadda malko yana da daɗi zuwa ruwansu da shi to amma balarabe mbulilliki wannan dogo mai ƙazamta wannan wannan haraka ce kaga mu kuma wannan ai ba shi ba fatar shi ma in ka yadda ya ba wani abu ne to kashin wannan ruwan ruwan zawon nan na dabba to amfani suke da shi sosai idan mutum ya zo ya iske babu wannan abin cikin naman shi na layya kaf sai ka biya shi Allah yana ya ce ba ya biyan ka kudin gidanka saraka na maka da kanka ma ka sani za ka ce a kawo kwano a zube ba magana in an tace an tace to sai a zube cikin kwano saboda koma za a cikin tukunya hanji wannan da tumbi da anta da sube da sauransu ciki ake zubawa da shi da mi da wannan zawon cikin tukunya a tahi sai a maido maku shi a zuba maku shi cikin faranti shi ke nan su tanga taɓa shi ya ce aka yi uku ne wata karu wata karo kamar nan yana ta bayani na'am
malam eh, wata wata mata ce aljani ya shige ba eh to shi ne za a cire su sai aka kirawo wani mai aiki da aljanu kamar masu yin hulɗa da aljanu akan ga dan a cire su to shi ne ke tambaya ya hukunta sai ke kuma ya ce kuma sai an yanka
ya ce wata bayan Allah ce iskoki suka sha mata kai sai aka kira masu yadda iskoki a ko ya halitta a kira masu yadda iskoki ba rukiya bace inda yana ta addini Ma- masu masu kamar masu aiki da iska akan ga masu yin hulɗa da su akan ga a kira su cire su su ai masu aiki da da iska ni da ya rubuta Ai, kusa ba wasu rukiya bane Eh, akwai masu biya kuma akwai masu aiki Akwai masu yi.
iska wanda masu ya tsinci tsinci ko so kamar ya halitta da a kira su su yi su hidda inda za su hidda aljannu ta hanyar da shari'a ta yarda su hidda babu matsala amma ya ce sun ce sai an yi yanka ba za a mai yankan
aljannan aljani ana hidda shi babu wani yanka da za a mashi Shari'a ba ta ce a mai yanka ba yanka hukuncin shi da ba haka ce sai an masa yanka to an yi wani abu an ba hanyar da Allah ta'ala bai halatta a hidda aljani da ita ba Allah ya kiyaye na'am
tambaya guda ce yace yaro ne wanda ke da shekara ai kwana talatin da biyar ya mai hitsari ga tuwayi sai ya sallah da kubur tuwayin bai wanke ba sallah yake tambayi sallah akwai ta inganta yaro ko yarinya
Bon, bi- yaro ya ce bai bai ce yaro karami da ya ce bai bayyana- bai bayyana ba dan kwana talatin da biyar yana tambaya cewa yaro ne dan kwana 35 ya mai hitsari da kaya sai ya wanke wannan hitsarin ko in namiji ne ba sai ya wanke ba sai dai yayi faruwa kawai in mace ce sai ya wanke nan mun karanta hadisi yayi ko na'am shikenan saboda ka kenan in namiji ne zai yayi faruwa ya isa in mace ce kuma sai an wanke Allah ya samu dace Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka shayi mana hawayenmu Allah ka kawo mana karshen wahala gaba daya Allah ka ba mu lahiya da abin da lahiya za ta ci Allah ka sauƙaƙe mana rayuwa ka ba mu aiki mai albarka Allah ka ba mu kasuwa mai albarka ka ba mu rayuwa mai albarka Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka sa mu cika da imani marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya suna nan ko suna likita ko suna gida suna jiya Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna Allah ka gafarta mana zunuban mu gaba ɗaya ya Allah Allah ka yafe mana su ya Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su gaba ɗaya Allah ka biya mana dukkan bukatun mu ya Allah Allah ka hidda mu daga halin kakanika da muke ciki ya Allah Allah ka kawo mana karshen tsadar rayuwa da muke fama da ita ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين